الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tajwidi a cikin littafinmu mai albarka littafin hidayatul mustafid fi ahkamit tajwid wallafar ashekul imam muhammadun al-mahmud al-mashhuru da abirima rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin fasli na mudud wanda mun ɗauki abin da ya shafi almadu ɗabi'i bayanta kuma mun tattauna akan abin da ya shafi anwa'ul mudud ga baki ɗayansu wato almadul far'i da kuma kashi na wace guda na wace wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga madda ta farko daga cikin waɗannan mudurkin da malam ya shigo mana da su. Ƙwalal musannifu rahimahullah As-su'al ma huwa al-maddul wajibul muttasilu wa ma qadaru maddihi Malam Allah ji kansa da rahama yace tambaya ma huwa al-maddul wajib menene ja wanda yake na wajibi almuttasil wanda yake haɗe da juna wa ma ƙadaru maddihi sannan kuma nawa ne gwalgwadon jan da ake mishi nawa ne gwalgwadon jan da ake mishi wanda ne ake ce da shi almaddul wajib almuttasil sannan kuma gwalgwadon harka nawa ake jan shi ga mai karatu da riwayan hafsu ba ga mai karatu da riwayan warshu ba ko mai karatu da ƙira'an hamza riwayan khalaf da sauransu ba aljawab amsa huwa an yi kunal maddu wal hamzatu fi kalimatin wahida wato almaddul wajib almuttasil shine an yi kunal maddu wato wannan harafi na maddi wannan alifun ko ya'un ko wawun ya kasance wala hamzatu da wannan alhamza din dukkaninsu su kasance fi kalimatin wahidatin a cikin kalma guda ɗaya shi yasa ake ce musu dama almuttasil wanda suke manna da juna wanda idan ka ce ka yi harful maddin a wata sutura ka sabko ta kasan da ka ce ka yi kuma wato wannan madda da ka yi wannan alhamza din to ka yi kuskure ka yi kalma ina ga yawanci waɗanda suke rubutu na allo sun san kalma amma ban san ba rubutu masu rubutu wannan wanda aje koya musu qur'ani da musafi la Allah za su san kalma amma dai masu rubutun allo daga ka cire kalma za a ce ka cire kalma ko ka maido ta can duka ko kuma ka maida ta can duka amma ba zai yiwu ba ka yi rabi a can ka yi rabi a nan wannan ana ce mai cire kalma to irin yanzu misali ja'a ka yi ja a ƙarshen sutura sai ka zo na ka yi a wannan kana yi ina gani duk wani malami da ya gani zai ce mai do a din naka nan ko kuma ka mai do ja din nan amma ka ce ga ja a nan ga a a cin to ai ba ba daɗin wannan rubutun ba zai ba da ma'ana ba eh kalma ɗaya ce eh kalma ɗaya ta kuma ba a cira ta ƙwarai to shine yace shine an yakuna al-maddu wal hamzatu da ja din harafin na madda da alhamza din su zamanto a cikin kalma guda ɗaya kalma ɗaya ne kana cira su abin ba zai bada ma'ana ba wa qadru maddihi khamsu harakatin wato gurgurdan jan da ake yi wa irin wannan maddi din idan kaga wannan gurin ya zo shi to maddin da zaka mai shine zaka mai gurgurdan harka biyar gurgurdan harka biyar zaka ja shi misalu zalika gashi nan ja'a فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وجاءه قومه يهرعون إليه وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة من قال نجوه جاء جاء جاء جرداك خمس حركات من رواية حفص amma idan kana riwayan warshi dole sai ka kara mai harka daya sun koma sittu harkatin saboda shi yana da kwai yana ishba'in su ana sai kuma su'a su'a to asu ya zo shi a cikin alkur'ani da yawa ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله عليهم دائرة السوء wani ai ba hausa ba ce da'iratu sau hausa take karanta a su su yana karanta su alim da'iratu su na'am su na'am su an bima kanu ya'malun na'am sai sha'a ko ita ma ja biyar ake mata sha'a ita ma ta zo a ƙur'ani a gurare إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض شاء شاء zabiyar za ka mata ba za ka ce illa bima sha yana faɗa haka za ce to ai ba ka yi kama za ka ce ba wala yuhiquna bi shay'in من علمه إلا بما شيء sai dai gaba da haka na kai ka tsaya ana amma dai ka ce sha kuma ka tsaya bata ci gaba in gana karasu da kira hamza da ke shida ma a wakafu ala hamza ta yi din nan yana da wahala to ga sha a dama shi yake ce mata sai ka tsaya illa bima shi ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء من gane ku yawa sha'a jabiyar ai farko lokacin da kana dan ta ɗaya ta biyu lissafa za ka rakai sha'a sha'a mun gane da kyau to amma in ka dake kawai saboda bakin na kama daga yaje gurin da ya kamata a tsayin kawai zai tsaya su do mun gane da cewa wanda kake koya mishi moto ai zaka ce mishi ya kula da giya ya kula da burki ya kula da wani ba sai an je gurin da ya kamata a danna burki to amma ya zama to mutum gwani ne a moto lokacin da zai sha kwana daga can ganin shi zaka ya shoro da gudu bai kuce ba saura sai gwanda uku ko hudu zai sha kwana amma ka ga ya daidaita mota amma yanzu mutum wanda yake sabon dan mutum ne shagon daga can yanzu sauran bai gwando kuna gaye ciki da kai zai sai a raka lissafi kwarai lissafi ake harka ɗaya biyu uku hudu biyar aka za ka lissafa shi ke da lokacin da ka dake kaga cewa ga yadda iyalin fashin ga yake tafiya kuma sai ka tsaya mun gane da kyau yawwa ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم أولا سيكون السيئة فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا قال نجوه سيكم سيء بهم وضاق بهم ذرعا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب سيئت سيئ من gane ku to wama ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan to sai aka mana misali ko guda uku mu gani dan mu ga an gane wajib din kala je ko ba gane ta ba sai ta cikin nan yan kadai Masha Allah. Daya. Sai ta biyu. Na. A'a da Allah ka san da sama o sama. A gazan ka ce al'arbu, magani akwai a cikinta. Masha Allah. Waji a wajib ce ita ma. Na. Wanda suke gimshiki da ya kamata a ce ga kuku biya amma na a gimshiki ɗaya. ya kamata a ce ku taimaka juna ta don ka taba da dama ko na wato shugaba ce na ka na mana jabar karka kamu da zancen turanci ana masha Allah fadakhalu alai na'am eh da waje biyu na malam musulun ya yi wani kokari kuma halibe waje biyu ya ce biyu waje biyu eh eh kwarai kwarai وجيء ربك وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم ولقد جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا أنا أنا أنا إشمامي هو أنا إشمامي هو أي حوس باشي ده إشمامي أنا هو hafsu ba ya ishimami ana amma mai karatu da warshe zai ishimami ba zai ce siya ba suya kai ba za ka ce ba su'a kai ba za ka ce ba siya sai ka ɗayin wata wannan ba ita ba ruhu ba ita ba kasara ba suya suya waƙila waƙila sun maji a yushin muha lada kasiriha ɗanmar rijalun litakmula وحيل بإشمام وثيق كما رسى وسيء وسيئت كان راويه أنبلا haka shaɗibi ya faɗa a shaɗibiya si'a warshu yana daga cikin wanda suke mata ishimami in gane da kyau su ƙila ƙila kira'an kisa yana mata ishimami ƙila wa idza ƙila lahum wahila wahila wahila baina wa baina mashuna ba su zabul hadda kar mu rikice mu bar ta wahila mutahi kala an zo ka zo kana kokowa da wahila ka raka wahila an ce maka wahila ka ce wahila malam din ma gaje ce tashi je ka ya sallame ka kun gane na'am ware waji'a وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون أولا ها؟ لو شاء أنا مسلم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما أوه يا إسلام ya isa za mu je maddi da biyu saboda yau maddi uku za mu as-su'al tambaya ma huwa al-maddul ja'iz al-munfasil wa ma qadaru maddihi malam yace menene ja wanda yake ja'izi wanda ya halatta ayi shi idan aka ce ya halatta kenan kuma ya halatta hallo ayi ne a ajiye shi yawwara al-munfasil wanda yake raba da juna wa ma qadaru maddihi sannan kuma nawa ne gwalgwadan jansa gwargwadon harka nawa ake mishi wajen jansa wannan ja'iz a riwayan hafsu kenan amma a warshi da wajib da ja'iz duk matsayinsu da kowace cika ta aiki ai warshi ai tana da kai ka'idodi Allah ya kai mu lafiya aljawab amsa huwa ma kana harful maddi fi kalimatin wal hamzatu fi kalimatin ukhra ya ce wato maddul ja'iz shi ne ma kana harful maddi fi kalimatin shi ne lokacin da ya zamanto harafi na madda ɗin shi ne alifun ɗin ko wawun ɗin ko ya'un fi kalimatin suke cikin wata kalma wala hamzatu fi kalimatin ukhra alhamdul ita kuma take cikin wata kalma ta daban to yanzu a wannan lokacin zaka ce mai maddul ja'is wanda ya zamanto ba kalma ɗaya ba ce kalma ce guda biyu harafin na madda a kalma ta farko yake alhamza ɗin a kalma ta biyu take to yanzu za ka ce mai maddul ja'iz almunfasil ba za ka ce mai almuttasil ba wa ƙadaru maddihi fi halatil hadir harakatani gwargwadon jan da za ka yi mishi a lokacin da kake cikin hadar ba hadiri ba wannan iya tasowa karka ce fi halatul hadar a lokacin da hadiri ya taso a a lokacin da mutum yake hadir yake hadar hadar shine karatu mai dan sauri mai sauri amma ma'a mura'ati ahkamit tajwid tare da kiyayewa hukunce hukunce na tajwidi irin ko ana qiyamul layli to a qiyamul layli ana hadar ne karka zo ka qiyamul layli ka ce zaka yi wa mutane tartil ya zama to safar kaɗai ta kai safaha ta wani biyar ko hudu mun gane da kyau a halatul hadar lokacin da mutum yake hadar to harkatani harkatani zai yi harka ce guda biyu wa fi halatul tadwir to a hali na tadwiri kwa shine tsakatsakiya lokacin da imma mutum yana karatun sallah ta farilla kana yi wa mutane limanci sai ka yi tadwiri a wannan gurin to arba'u harakatin wato harka biyar zaka yi kenan lokacin da kake tadwiri tadwiri yawanci ana yin shi a cikin sallah ne ta farilla in ka ɗauki karatu madaidaici amma in ka ɗauki karatu mai tsawo to ka sayin da zaka yi ka sayin da zaka yi da mamu kar ka je wani kai ka yi sujada kana addu'a shi ya raka Allah ya saka mishi ka dan da miji yake shigo kaga ai da awatul madlumi mustajaba idan sai ka sayin da za ka yi kere da mamu na'am hudu eh arbawa harakatin harka hudu ce ake mata fi halatul hadar kenan yawwala wa fi halatul tartil to a hali na tartili lokacin da mutum yake karatun alkur'ani kuma yana dalla dalla irin ko lokacin da yake karantar da ɗalibai yana so su iya tajwidi akwai bambanci tsakankanin lokacin da ake karantarwa saboda mutum ya koyi yadda ake yi da kuma lokacin da yake muraja idan ka zo kana muraja in ka ce tartili za ka yi a matsayinka na sabon hadda zai zama to ka wuni da izu goma ga wani can shi ya wuni da izu ashirin wani ya wuni da izu sha biyar amma kai da ket ka yi izu goma amma ka ce ka gaji gabaki da a lokacin da ake famar hadda ta zauna in ana famar karatu ya samu ba zan can tartili ba ake tartili a dan ware mishi rana ko ranar alhamis ko ranar juma'a ku zo ku zauna ku yi tartil ɗinku izu ɗaya izu biyu izu uku allah mishi albarka amma dai tilawar ka ta kai kaɗai a zama to ba zan can tartili ba ake yace ka yi tartili tsakanin magariba da isha'i bai wuce ka yi izu ɗaya ba ba lai bane ma kuma ka yi izu ɗaya in a wani gurin da ake so yin sallar isha'i ne amma in ya zama to za ka yi hadar ko za ka yi tadbiri sai ga ka tashi da wajen izu hudu ko izu biyar kaga alhamdulillah din kwana goma sha biyu izu biyar biyar kake kwana goma sha biyu kayi sauka guda amma in ya zama to izu ɗaya ɗaya ne kake sai kai wata biyu fa wannan sai yayi sabka biyar kai zaka yi sabka daya to kaga ba zai ba kuma laushin qur'ani naku da kai da shi ya zama daya da Allah kai kafin ka dawo ma wani gurin sai kai tambura ja in ka zo zaka yi shi kuma da ya ja ma abin ya zame mai jiki ya zo kawai karatun shi zai tafi sawa kana ganin ka ce wallahi wani ka caba yanzu na rasa inda za a tilawa nan ba ni shawara ka ce ya izu nawa kake kullum har da tilawa ce wallahi izu ɗaya nake wata ran kuma rubu'i hudu rubu'i uku ce a'a ya izu ɗaya kai ma baka zuci ba yanda zaka wannan izu biyar biyar zaka raka yi alhaji ce izu biyar ko ce izu biyar ko kare ɗaya ayin ga karfe ɗaya ce wani irin karfe ɗaya ce ni da gano magarba da isha nake izu biyar ɗina to ta irin karatu kake ce hadar nake ce to ni ai tartil nake ce kai ma yada zaka yada za maka wata jarraba ko wani abu zaka zo ka raka tartil kullum mun gane jawwara to wajen tartili in mutum yana tartili to lokacin da karatu ya taru ne ake tartili amma a yanzu kana ya ku bayi kana ku ci ku bamu kai kokari tilawa ta zamna da kyau in tilawa ta zamna da kyau ta yawan kai kawo zamanto alhalul murtahil ya sauka kuma ya labta mun gane da kyau mai karatun alkur'ani kenan to shi kenan sai ya zamanto in tilawa ta zaunu da kyau za ga lokacin da mutum yana gardi ko gardi mai garrama shiga aljanna kenan za a gan shi da kowane lokaci wujiga wujiga a cikin ƙur'anin aiki da kowane lokaci sabahan wa masa'an lailan wa naharan dare da rana safiya da mureci baya wasa da karatun ƙur'ani to kuma yan harkoki suka daidaita sai ga karan hula kadai wajen karin hula sai ya bata minti sha biyar akan karin hula ba sa kaya ba ya yi wanka sawa shadda kan kaza kan kaza wankan shi da fitowar shi da gida kusan awa ɗaya da rabi yake ci saboda yanzu an bar wancan bangaren na abin da ya shafi garrantaka kaya sun zauna to sai a zo kuma a yi ta kakale kakale amma in dai kaya bai zauna ba kace za ka yi kakale kakale ko to wallahi sai ka gama kwankwale kwankwalan naka za ka ji biya ka dauko safa ɗaya ka kasa karanta ta a safa ɗaya na zama ka cin gyara kuma ka raka zancen ka yi kakale kakale ka yi kokari ka iya karatun in ka koyi karatun gyaran shi cikin lokaci kankane in dai ka samu malami wanda ya iya gyara cikin lokaci kankane za ka gyara kayanka amma ya zama to za ka ce ka yi tafiya biyu ga hadda ruwa-ruwa lokacin gwandamar ruwan da ita gashi kuma ka ce kana sa a maka a hakamu tajwidi gashi kana so ka yi kaza gashi kana so ka yi kaza sai gani wala abin ya bada wahala mun gane khamsu harakatin harka ce guda biyar lokacin da mutum yake karatu da tartil kenan misalu zalika ya ayyuhan nasu يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قوا أنفسكم قوا أنفسكم yawa mun gane ku waɗannan su ne gurin da kenan in mutum yana hadar ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadidin wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz mun gane yana tadwiri يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وكما يدعو ترتيل لهم سيجاش يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق أولا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وما أشبه ذلك أتود أبن ليك ما دون to ita ma sai a kawo mana misalin ta guda uku sai mu wuce kai tsaye maddu al'adu da sukuna da zamu kwana kanta na'am ina masu bakaken hula su ce masha Allah وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا وإذا ما أنزلت ما أنزلت جائز كده نقول نعم هذا لا يا حقولي bari mu tambayi yan nan kuma mana kada mu yayya a jawo a ba وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وسببا مدن إذا ما أه؟ إنا أرسلنا نوح قرأ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يوا وجاءوا أباهم نن أولم مدى بيج وقال نجو وجاء wajibu u akwai madul badal akwai kuma madul jais gane da jin inda warsho kake karatu dama badal ana mata ja shida yana daga cikin huskoki yana daga cikin huskar ta guda uku tana da ja shida in ka ce waja'u aka yi ce alaƙa bcb da min kazib alamna lafiya mun gane ku waja'u alaƙa bcb da min kazib haka ne ku mun za ka yi ce waja'u abahu to lokacin da ka zo ka waja'u ala qamisihi bidamin kadhib aka tambaye ka wata madda ce ana zaka ce maddul badal ce lokacin da ka zo waja'u abahum waja'u abahum isha'an yabkun da mu ga shi anan ga badal ga ja'iz sun sun halu wa sababa maddin idza ma wujida fa inna aqwa sababain farada wannan yanda yake a cikin wajen tajwidi kenan idan sababa guda biyu na maddi suka haɗu to sababin da ya fi ƙarfi shi zai zama to kawai nashi ne madda tashi ce ba za ka ce ba madda bi ce ana a ce ahardul ka ce da ja'iz ce da badal suka haɗu a kawai ja'iz ce kamar wala amin albaitul harama kaga amin badal kenan kuma ga lazim shi kenan sai ka ce maddul lazim ce saboda lazim in tana na ai ta danne badal kalma kai maganar ta mun gane da kyau kalka yi magana ta ba in ana ku biyu ne a wani guri aka hada kai da kai da wani yaro ɗan karfi ka ce a rena ka a ce kawai ka zo ka kai kaɗai ya shi a ce ku zo da kai da wani yaro na'am ina ga sai mu ci gaba ko sai mu je madina uku wanda za mu kwana a kan shi insha Allah as-su'al tambaya ma huwa al-maddu al-aridu lis-sukuni wa ma qadaru maddihi wanne ne maddi wanda yake bujurtowa saboda ɗauri wato wanda shi wannan aridu ne aridu ne mai bujurtowa ne bujurtowa ne yake saboda an yi mai ɗauri za a tsaya a kan shi kuma ƙadaru maddihi sannan kuma nawa ne gwargwadon jansa aljawab amsa huwal waƙafu ala akhiril kalimati shine tsayawa akan ƙarshen kalma وكان قبل الحرف الموقوف عليه أحد حروف المد الطبيعي wato ya kasance an samu ɗaya daga cikin haruffa na madda ɗabi'i kafin wato harafin da za ka tsaya a kan nashi allati hiyal alifu wal wawu wal ya wanda su ne akwai alifi akwai wawun akwai ya'un su ne huruful maddi ko wanda kuma su ne huruful illa a cikin ɓangaren nahawu to kafin wannan harafi da za ka tsaya a kan shi in nunun ce za ka tsaya a kanta kafinta akwai ya'un ko akwai wawun in ba'un ce za ka tsaya a kanta kafinta akwai alifi ko wani abu makamancinsa saboda alifi wawun ya'un su ne huruful maddi to sai zama kafin wannan harafi da za ka tsaya a kan shi akwai ɗaya daga cikin waɗannan harufan guda uku shi ne kawo misali kal iqab kamar iqab iqab a ina za mu sami iqab nan banda ita wadda kula don tankwalin musafuna na'am na'am malam yusuf ta da gida malam yusuf ah malam yusuf ina za mu sami ya kafa je ka cikin suratul hashir kai ma ka can ko ba eh eh wata kula an shaka lil fuqara suratul hashir kenan ko na'am to ina za mu sami ya kafa hallo na gode Masha Allah, iqabu dai mun samu wata da yawa kenan. Wallahu shadidul iqab. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون أو أنا أقصد Na'am. Sai wace kuma? Khalidun. Ana za mu samu Khaliduna. Na'am. Kai mai tauba. Amma da aka yi kamata ka kama jiki. Nan gidanka ne aka zo ka. Na'am. Na'am. bakara kenan wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun na'am na'am kafin a jihar jihar su gane da alhaji inda ma ya munu masajidar layi ma kan da mushriki na an yi amuru masajidar layi shahidi na ala musulmi da kufur ula aka haifar ta amalu mafin nari Imam Malik ai wadal masu hadisi ce sa ba ta masu ƙura'ani ba ce ta masu ƙura'ani ce ba da da sauƙi-sauƙi أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون هم خالدون باب فيها أنا تكاد إيش إلى غنى نعم إيه yawwa kuma khalidun take na'am sai kuma khabir ana za mu samu khabir tunda dai khalidun ta yi wahala ha masha Allah kai wannan yasu boye ya rike cewa ya ce malam Ahmad ma karatu zai bashi yau eh mana سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع الله لخبير خبير تكن كلي قرانا وجه ها ta kan kuri na'am na'am eh Hmm? Hmm? ba ta wuce da ma kawai su ɗau kuna wa ga khulub yau na kyama na'am na'am da khabir an kawo ta khabir wanda take kwana kan kuri na guda hukunci akwai nan na garsa min Allah wa qawlan ladina qalu la fajir wa nanu aghniya sai in ka ɗauki suratul hadid aya ta goma za ta rufe maka da khabir ce an gane da kyau wa kullum wa'ada Allahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir kudi shi ma da ce wanda ladai qurdun la qurdun hasan ina ga su uku ko su biyu ne a cikin qur'ani na'am akwai nan akwai can to in akwai ta uku ba sa wuce uku da salihina salihina kuri shi ma gidan uku ne da akwai su a cikin ƙur'ani irin masu kuri gidan uku da masu kuri gidan hudu na sai kuma inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir na wajuzu fi maddihi thalathatu awjuhin at-tul wato cikin maddin irin wannan guri ya halatta mutum ya yi suka uku kaga iqab inda ka ga ba'un ta zo ta ba wai sai iqab ba ko azab ka gani shi ma dai shine yawa azab ta cikin suratul baqara walau yaral ladina zalamu idh yarawna al'azab an alquwwata la jama'an la shadidul azab ko asbab wannan duka ita ma badal ce ga da jau wa bi kharijin minan nar duka badal ce alifi dai duka aka ja kawai yawwa mun gane da kyau haka don kuma khaliduna ba wai ta kadai ba idan da kaga ta'amalun ya'amalun muslimun da alamin yawwa da nasta'in da wala dallin duka badalci hmm eh abadan eh عارض بالسكون ولا الضالين عالمين ايه بدر ما عارض للسكون ce to عارض للسكون ce yawa eh عارض للسكون ce ba badal bace wa yajuzu fi maddihi thalathatu awjuhin huskoki guda uku ne suke halatta cikin wannan ja din maddul arid lissukun kenan wa huwa sittu harakatin shine akwai harka shida alamin alhamdulillahi rabbil alamin wa tawassuq eh zai zai abu ya haɗu maka are ba kawo ba sunanka to shi kira an kama sunanka a yanzu ka kama da kanka a zauna layya da kuma a tawassu ba da zai da laihin kadi da ba kamo wala wa bulmusi ne nan ba da tawassu tsohu arba wa harakatin shine harka guda hudu ar-rahmanir rahim sai kuma wal qasru wa huwa harakatan sai kuma qasru shine harka guda biyu maliki yawmiddin wal afdalu fihi as-sittatu wa huwa tam wato abin da yafi wajen jan maddul arid lis sukun aridul sukun shine mutun yayi mata ja shida shine abin da yafi kuma shine cikakke alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan duka za ka ga cewa ayoyi na fatiha da ruwayan hausa dukkaninsu ba da wannan ardul sukun ne dukkaninsu ardul sukun ne mun gane da kyau bismillahir rahmanir rahim daya alamin rahim malik yawmiddin nasta'in mustaqim waladdallin su bakwai kenan to amma a warshu da yawancin qurra'u akwai alaihim fatiha a basmala ba ɗaya bace daga cikin awi na fatiha kiran nafi almadani kawai ka cire alkufiyuna talata cikin alkurra'u saba da mu ga cewa su kaɗai ne kawai suke da fatiha a basmala a cikin fatiha amma sauran ba sa da safa ta aya ce cikin fatiha na'am as-su'al tambaya lima miya maddan aridan lis-sukun wato wannan ja don menene yasa aka ambace shi ja wanda yake bujurtowa wanda ya bujurto lissukun saboda dauri aljawab amsa li'annahu arada alaihi sukunu fi halatil waqaf saboda dauri ya bujurto akan wannan harafi na ƙarshe a lokacin da mutum zai tsaya akan shi wa idza lam yuqaf alaihi idan ba a taka burki aka tsaya akan shi ba to kana maddan ɗabi'iyyan ya zama to maddu ɗabi'i ne ja ne wanda yake na ɗabi'a mun gane da kyau kaga iqab wudu iqabin alim da ba za ka tsaya ba kan wudu iqab ba za ka mata ba ja shida saboda ba arzu da su kuma bace ta zama to maddu ɗabi'iyyan zana إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم كذا وذاك وذو عقاب أليم ya ka muka magana ka ce ai madul ardu da sukun ce ce ai na kaga ardu da sukun ana gashi nan iqab iqab baran da koyi tajwidin ka gani amma kala ya kala ya ba kariya kusa da gida da ko ce gashi da ya ce kal iqab ya ce to ai zai tsaya akan ta kenan amma in dai za a huce ko madda tabi'i ake ana bi mi gida da harkata ne baka da waɗannan fuskokin in za ka karanta alhamdu da lumfashi ɗaya mun gane da kyau nan duka maddu al'adu da sukun din nan ko maddu tabi'i za ka mai da su الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا من تودك كاتب السؤال فاشدة amma dukansu za ka maida su madu ɗabi'i ba za ka yi musu ba madu al'adubin sukun ba za ka ja su ba mun gane da kyau ko yana ga anayi kamata mu kwana abin da muka yi daidai allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abin da muka yi kuskure ko tuntuban harshe allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik